إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin biyu ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 19 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha bakwai cikin jerin gidan darussa daga littafin تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ولفر الإمام القاضي بدر الدين Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah ibn Jama'a al-Kinani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn Jama'a ya rasu ne shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi nashi wanda muke darasin shi karkashin taken ladubban ilimi yana karantar da mu ne ladubba musamman na ilimi kamar yadda sunan shi ke nunawa za mu tashi a shafi na ainihin wato 66 hain da malai yake cewa as-sabi'u an yasuna majlisahu an al-laghati fa inna al-ghalata tahta al-laghati yana ci gaba da yin bayani akan ladubban da ya kamata malami ya lazimta a wajen darasin shi abin da yake da alaka da darasin da yake karantawa yace as-sabi'u abu na bakwai an yasuna majlisahu malami ya tsarkake ya kare majalisinsa anil lagati daga ainihin wato hayaniya da ƙara da makamantansu kamar ringin ɗin waya ko surutu ko makamantansu fa innal ghalata tahta lagati domin kuskure yakan faru ƙarƙashin hayaniya ko kuma kamar yadda yake a wani lafazi fa innal lagata yuhifful ghalata domin ita wato ƙara ko hayaniya takan kawo rudani a waje asali alghalatu shine kuskure kenan a samu wani abu ya zama ba daidai ba shi kuma allaghatu shine daga murya din to kowannen su yakan iya jawo dan uwan shi suna da alaka da juna kar magana larabawa sukan cewa allaghatu yuhifful ghalat wato hayaniya takan kawo ayi ba daidai ba ba ta haifar da ɗa mai ido Allah ka tsare mu to wajibi ne malami ya hana yin hayaniya da surutu da sanin da rashin ya da rashin sanin ya kamata a majalisinsa a hana wayoyi ringin a hana amsa waya a hana surutu a hana side talk wato kuskus kenan ko makamantansu ko dariya ta rashin mutunci wa an raf'il aswati ya hana daga murya wa khilafi wujihatil bahasi da kuma yin magana wanta wantana shiga wani a dinga magana babu tsari in har ma za a yi din malin yace fa inna wa qala rabiu rabi' yake cewa kana shafi'i idza nazarahu insanu imam muhammad ibn isa shafi'i Allah ubangije ya gafarta mishi ya kasance in yana tattaunawa da wani mutum fi mas'alatin game da wata qadiyya fa'adala ila ghairiha sai wannan abokin tattaunawa na shi ya karkata zuwa ga wata mas'alar daban kamar yadda galibin masu tattaunawa suke yi ana cikin magana zai karkata zuwa ga wani abu daban wanda ba shine mahallin tattaunawa ba ba shine matashiyar magana ba to idan yayi haka ya kuri shi shafi ya ce mishi nafragu min hadhihi al-mas'ala bari mu gama wannan din thumma nasiru ila ma turidu san turidu sannan mata ba abin da kake ana magana akan fiqh da an ambace wata kabiya sai mutun ya koma kan wata mas'ala ta nahawu sai ce a bari mu gama wannan mas'alar sai mu koma kan wancan wa yatalattafu wa yatalattafu fi daf'i dhalika fi mabadi'ihi qabla intisharihi wa thawaranin nufusi kuma malami ya bi a hankali ya taka tsantsan wajen hana daga murya da hayaniya tun farko kafin zukata su biye ma abin wa yuzakkiru alhadirina bima jaa fi karahati fi karahiyati almumara la siyama ba'da zuhur alhaq kuma wanda suke so su hayaniya da musu to malami ya kokari ya tuna musu ya ambata musu abin da yazo game da kyamatarwa da hani daga almumara wato hani game da musayya da jayayya da cece kuce la siyama ba'da zuhur alhaq musamman bayan gaskiya ta bayyana wannan maqsudul ijtima'i kuma ya tuna musu cewa manufar taruwa da aka yi dan ai darasi ko a karanta ko a tattauna shine mene zuhurul haqq bayyanar gaskiya wa safa'ul qulub da samuwar wato tsarkako zukata wa talabul fa'ida da kuma neman alfanu neman abin da zai mutum amfani a addinin shi da rayuwar shi da makomarsa wa annahu la yaliqu bi ahli al-ilmi ta'atil munafasa washahna sannan kuma ya gana ya gaya musu cewa baya dacewa da mazuwa ilimi dalibai kenan da malamai ta'atil munafasa su dinga yin jayayya da gasa washahna da kuma gaba li'annaha domin su waɗannan sababul adawati wal bagda suna haifar da gaba da da kyamar juna kar a ta musu da jayayya da cece kuce da ka faɗa na faɗa a ta musu ana rantsa-rantsi irin yadda mutane suke yi a mai da addini harkar musu harkar jayayya kowa ya ji haushin wanda yake bin ra'ayinsa to wannan ba daidai bane domin wannan yana jawo gaba da kiyayya tsakankanin musulmai yana bata ainihin zatul baini Allah ka tsare mu بل يجب أن يكون الاجتماع مقصوده خالصا لله تعالى wajibi ne ya zama haɗuwar da aka yi an haɗu ne don Allah kaɗai maɗaukakin sarki da yusmiral fa'ida fi duniya wa sa'ada fil akhira domin haka shi zai haifar da fa'ida a nan duniya kuma ya haifar da tsira a ranar gobe kiyama wa ya tazakkaru qawluhu ta'ala kuma ko da yaushe malami ya dinga tuna faɗin Allah da Allah yake cewa liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimuna domin a tsayi da gaskiya kuma a barnatar da barna koda masu laifi mujrimai criminals koda ba sa so fa inna zalika mufhimun anna iradata ibtal al-haqqi kuma wannan yana nuni zuwa ga kokarin barnatar da gaskiya au ta haqiqal batil ko tabbatar da barna sifatu ijramin wannan siffa ce ta laifi falyahzar minhu to a kyamace ta Allah ya yi nufin ya tabbatar da gaskiya ne ya barantar da barna shine abin da ake nema wajen karantarwa irin wannan aya da irin faɗin Allah bal naqdhibu bil haqqi alal batil da irin wa yuhiqqu Allahu al haqqa bi kalimatihi walau kariha al mujrimuna da ire-iren su duk suna nuni zuwa ga ana so ne a tabbatar da gaskiya shine kawai abin nema a wajen karantarwa ba wani manufa na daban ba sai mala ya ce assaminu abu na takwas an yasjura man ta'adda fi bahsihi aw zahara minhu ladadun fi bahsihi aw su'u adadin sannan a tsawatar wa duk wani wanda ya wuce makadi da rawa wajen tambayar shi ko binciken shi ko maganar sa ko wanda ya bayyana yana da ladadun yana da husuma ya iya hayaniya ya iya rashin mutunci ya iya barikanci fi bahsihi a cikin tattaunawarsa aw su'u adabi ko nuna cewa shi mutum ne wanda yake da mummunan ladabi autar ku insafin ko mutumin da ya watsi da adalci ba da zuhuril haqqi bayan bayyana gaskiya aw akthara siyaha bi ghairi fa'idatin ko kuma ya yawaita daga murya da ihu da ƙara ba tare da wani abin amfani a cikin hakan ba aw asa'a adabihi adabahu ko ya munanta ladabi ala ghairihi ga waninsa yayi wani rashin mutunci ko rashin kyautatawa min alhadirina wani da wanda yake zaune a wajen aul ghaibina kuma wanda baya nan wanda baya nan bisa lokaci ko bisa wuri a ce yana raye amma baya wajen ko kuma ba ma ya raye daga cikin wasu wanda suka shuɗe ne nan kusa ko nesa aw yarfa'u nafsahu fil majlisi ko wanda zai sanya kanshi a matsayin da yake yafi karfin shi alaman huwa aula minhu ya je hau matsayin da yake ba na shi ba ne na wani wanda ya fi shi ne duk waɗannan za a an analisa mutanen da za a yi musu wato tankiya ne waɗanda za a ja kunnen su aunama ko wanda ya bi wurin karatu ya kama ya buge da bacci shi ma za a yi tankiya za a tashe shi au ta haddasa ma a gairihi ko wanda yake yin kuskus yake side talk yana magana da waninsa a nan kusa ko kuma a zamanance magana a waya ko chatting ko makamantansu au hika ko ya dinga tuntsirewa da dariya au istahza'a bi ahadin min alhadirina ko yana yi wani daga cikin wanda suke gani a wajen izgili saboda ya fi shi kama mai kyau ko ya fi shi matsayi ko ya fi shi kuɗi ko ya fi shi ilimi ko makamancin haka au fa'ala ma yukhillu bi adabi talibi fil halqa ko ya aikata duk wani abu da zai wato gusar da ladabin ɗalibi a wurin karatu mala ya ce wa sai a ti tafsiluhu insha Allahu ta'ala za a zo a ƙara bayani a cikin babi da ke gaba bayani akan ladubban shi ɗalibi هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك mafsadatun tarbu alai duk wannan tsoratarwar da za a yi da jan kunne da sauransu matukar babu wata barna da za ta biyo baya wadda ta fi barta fi gaban wannan a tsoratarwa din wayan bagi an ya kuna lahu na qaibun yana da kyau ya zama duk malami a majalisinsa yana da monitor shine na qib wato yana da wani arif wani wanda zai zama representative class rep fatinun wanda yake mai kaifin basira mai tsinkaye kayyisun mai hankali mai jajircewa daribun wanda ya goge yake da experience yurattibul hadirina wanda zai dinga tsara masu shigowa su zauna yadda ya kamata wa man yadkhulu alaihim da duk wanda zai shigo zuwa inda suke ala qadari manazilihim a bisa gwargwadon kowa a zauna da shi inda matsayin shi ya kamata a zauna da shi wa yuqidun na'ima wanda zai dinga tashin mutumin da bacci ya kama shi in ka fara gengedi zai tashe ka yana maka ka daina wa yushiru ila man taraka ma yambagi alai man bagi fi'luhu kuma ya dinga nuni zuwa ga wanda ya bar abin da ya kamata in wani bai yin rubutu a inda yake rubutu yana mishi ya kamata ka rubutu ko ka gyara zaman ka ko makamancin haka aw fa'ala ma yambagi tarko ko ya hana shi aikata abin da bai dace ya aikata ba wa ya'muru bi sama'i durusi wal insati laha kuma ya dinga umarnin mutane a cewa jama'a a saurara ai shiru a ji abin da malai yake faɗi ma'ana dai akwai muhimmanci a ce akwai monita wanda zai dinga kula da doka da oda da zama yadda ya dace da security da makamantansu at-tasi'u abu na tara an yi lazimal insafa fi bahfihi wa khitabihi wajibi ne malami ya kula ya dage wajen adalci a wajen maganganunsa da zantuttukansa wannan abu ne mai matukar wahala kwarai da gaske sai wanda Allah ya tsare wanda Allah ya bashi wanda Allah ya mishi gam da katar kamar da aka cewa maliku ya ce ma fi zamani na shay'un aqalla min al-insaf yace babu abin da a zamanin mu ya kai karancin insafi adalci yayi karanci shine qurtubi yake cewa hadha fi zamani malikin fa kaifa fi zamanina kurdu ya ce to ka jama zamanin maliku kenan ina kuma ga mu zamanin mu to ina kuma ga wannan zamanin da muke rayuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta haka zaka ga Allah ya umarni da cewa qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama ba kama bada'akum ta'udun Allah ya umarni ya ce qul amara rabbi bil qist ana cewa al qist daga cikin ɗaya daga cikin fasarorin shine amala rabbi amara rabbi bil insaf Allah ya umarni da ayi adalci haka irin inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar zuwa ƙarshen aya da kuma irin wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu lit taqwa ga sunan dai nazair din su wajibi ne ka zama kana da adalci wajen abin da zaka faɗa ko da zaka hakaito maganar abokin hamayya ko za ka yi masa raddi ko za ka yi masa ainihin wato mai da zance ya zama dai akwai adalci akan dukkanin tasarrufat ɗinka na ilimi adalci wajen nakali adalci wajen kafa hujja adalci wajen jayayya da komai wa yasma'u su'ala min muridihi ala wajihi kuma ya saurari tambaya ga wanda ya kawo tambayar a bisa fuskar da ya kawo tambayar wa in kana saghiran ko da karamin yaro ne wala ya taraffa'u an sama'ihi kar mutum ya dinga girman kai ya ki sauraron wannan ƙasa da shi fa yuhramal fa'ida sai zama an haramta mishi cin moriya abin da ake fara wa idza ajada sa'ilu an taqriri ma awradahu idan wani mai tambaya ya gaza tantance abin da ya kwararo au tahariri al-ibara ko ya kasa tace zancen sa fihi ya kasa tsayawa ya faɗi magana dalla dalla yadda za a fahimta lihaya'in saboda kunya malamin yana ji yana jin kunyan malamin ko malamin ya mishi kwarjini ko makamancin haka au qusurin ko kuma gazawarsa wajen fasaha ko ka alal ma'ana yazo ya faɗi abin da ma'anarsa abbara an muradi sai a bayyana manufarsa wa bayyana wajha iradi sai a bayyana fuskar abin da ya kawo wa radda ala man radda alaihi ya mai da martani ga bisa wanda ya mai masa da martani mana in dai ka fahimci abin da ake tambaya ba dole sai an faɗi lafazin yadda kake son shi ba sai ka bada amsa kuma kana iya maka ƙara yin bayani cewa wannan amsa ga abin da take nufi sun mai jibu bima indahu sannan ya amsa da abin da yake da shi na bayani au ya tulubu zalika min ghairi ko kuma ya nemi wani ya ce alaga ta malam ka ba mu amsa ko wani da yake zaune ina ganin shi yafi ni sanin wannan fanni bare ba mu amsa wa ya tarawa fi ma yujibu bihi malami ya bi a hankali kar ya gaggawa cikin abin da yake ba da amsa kada da an tambaye ka ba da amsa kai bi a hankali kai nazari babu laifi ma ka ce bari in tabbata ita gida sai gobe in Allah ya kai mu ko mako mai zuwa sai na nazari akan wannan tambayar al-Imam al-Khatib al-Baghdadi aka ce kan yi fada kwarai idan aka mai tambaya aka ce sai ya bada amsa yanzu baya bada amsa da zara mai tambaya sai ya je ya ƙara nazarin ta a hankali haka al-Jawaliki kamar yadda Ibn Jawziya ambata a cikin Sirrul Khatib duk suna da irin wannan ɗabi'ar kar ka zama kana da gaggawa da an tambaya kafin a gama tambayar ka fara amsawa a'a ka bari ka natsu ka ga ka san amsar eh kana da buƙatar ƙara bincike eh to ɗauka ka je ka bincika sai ka zo ka amsa cikin natsuwa da gamsarwa domin wannan amsar da zaka bayar kana wakilta addinin Allah ne ba kana wakilta kanka bane to kar kai gaggawa ka faɗa abin da ba shi Allah ya tsara a faɗa ba ba shine shari'ar Allah ba malam ya ce wa idza su'ila amma lam ya'lam qala la a'lamuhu in aka tambaye ka abin da baka sani ba kai tsaye kai ka ce ban sani ba aula adri kuka ce ban ban riski wannan ba famin al-ilm an ya kula la a'lamu yana daga cikin ilimi ka iya faɗan cewa ban sani ba wa an ba'dihim la adri nisful ilm ya shahara karin magana a bakin mutane ana cewa la adri faɗin ban sani ba nisful ilmi rabin ilimi ne ibn abdul barri Allah ubangiji ya gafarta masa a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi yayi babi musamman da yake cewa babu ma yalzamul alimu idza su'ila amma la yadrihi min wujuhil ilm babun da ke bayani akan abin da yake lazimtan malami idan aka tambaye shi abin da bai sani ba me zai ce ya kawo maganganu tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban san kaza ba ban san kaza ba da sahabbai da tabi'ai da duk mutanen kirki kowane mutumin kirki malamin kwarai ana samun shi da wannan kalma ban sani ba su maliku su abu hanifa su shafi'i su ahmad ibn hanbal dukkaninsu da sauran malamai ya shahara suna cewa ba su sani ba a ga abin da ba su sani ba da karka zama wato wanda kake kana karatu irin na zilke dan muhammad duk abin da baka sani ba faɗa ƙarar ka ce ban sani ba ba zai ƙara maka komai ba hakan sai daraja da ɗaukaka da kuma ka tsira a wajen Allah insha Allah wa ibn abbasin إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله ابن عباس كما يد خطيب رويتو أتكن الفقيه والمتفقه da kuma ibn abdulbar din ma a cikin jami bayan ibn fadli ibn abbas yana cewa idan malami ya gaza daga fadin la adri to an ji mishi rauni a makasa ya an same shi a makasa wato ya halaka duk malamin da bai iya faɗan ban sani ba wakila malamai suna cewa yan bagi lil alimi an yurifa ashabahu an yuwarrifa ashabahu wa yana da kyau ga duk malami ya gadawa da ɗalibansa da ke zama a majalisinsa ya gadan musu da mene la adri su gadi wannan daga gare shi saboda mene li kasarati ma ya kuluha ya yawaita faɗanta har ɗalibai su gane su dinga faɗi ɗaliban shi su saba da jin la adri a bakinsa kamar da aka rawaito imam ibnu hanbal fatawa sama da arba'in yana cewa la adri imam malik haka imam wani haka to ka saba wa ɗaliban ka faɗan ban sani ba suna ji kullun kana faɗa tun abin yana musu nauyi har su saba وقال محمد بن عبد الحكم ابن عبد الحكم واتو ابو عبد الله كنان محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم المصري ɗaya daga cikin manya manyan ɗaliban makarantar Imam Shafi'i wanda rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da sittin da takwas Allah ya gafarta mishi yake cewa sa'altu ash-shafi'iyya anil mut'a akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajibu aw shahadatun qala wallahi la nadri Allahu akbar yace na tambayi shafi'i nace Allah gafarta malam auren mutu'a a sa'ad da aka halasta shi shin in an zo rabuwa za a yi saki ne ko kafin ranar rabuwa za a yi yin saki in kuma aka yi samu mutuwa kafin ranar rabuwa shin akwai gado shin akwai ciyarwa da za a ba mata idan suka rabu kafin lokacin wanda take wajibi a kanta shin akwai bukatar shaidu sai ce na rantse da Allah ya ce wallahi la nadari duk ba mu san amsoshin waɗannan ban ji mu shafi Allah ya gafarta mishi wa'alam anna qawl al-mas'uli la adri لا يصنع من قدر لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة ka sani da cewa faɗan da za ka yi ka ce ban sani ba ba zai rage maka martaba ba sam kamar yadda wasu jahilai suke ɗauka cewa wai in sun ce ba su sani ba shikenan mutuncinsu ya zuba nauyinsu ya ƙare an ga wallansu an ga tsaracinsu bal yarfa'uhu kai sai ma dai ya daga maka daraja haka da li'annahu dalilun ala aizami mahallihi domin wannan dalili ne akan babban girman matsayinka wa quwwati dinihi da karfin addinin kai kai mai fada haka wa taqwa wa taqwa rabbihi da kuma jin tsoron Allah ke sa fada haka wa ta'arat taharti qalbihi da kuma tsarkin zuciya wa kamali ma'rifati da kuma cika da tumbatsa ilimi wa husni da tasabbutihi da kuma cewa kana da kyakkyawan bi a hankali wa qadru wina ma'ana zalika an jama'atin min as-salaf yace mu an ruwaito wannan daga mutane da dama daga cikin malaman salaf kamar da gani a wannan littafi da aka ishara abin nan al-jami' ibn abdul bari da al-faqih al-mutafaqqih da makamantansu malin ya ce wa inna ma ya anufu ya anafu min qawli la adri man da'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatu wanda zaka ga yana gujewa yana jin tsoro yana jin kunya baya so a ji ya ce ban sani ba to wanda yake da raunin addini ne da kuma karancin ilimi karamin sani kukumi shike kawo mutum ya ce komai ya sani da annahu ya khafu min suqutihi min a'yunil hadirin dan yana tsoron wai mutuncin shi ya fada a gaban waɗanda suke sauraron shi wa hadhihi jahalatun wannan kaga tsabar jahilci ne wa riqqatu dinin da kuma rashin sanin daraja addini wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas ha wani lokacin kuma kuskuren nashi na iya shahara tsakanin mutane fa ya ka'u fi ma farra minhu sai zama ya fada abin da ya guda din baya so a san bai sani ba to za a san bai sani ba ويتصف عندهم بما احترز عنه kuma zai sifantu da abin da ya so ya guje wa din a idansu wato jahilci وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام عليهما السلام حين لم يرد موسى العلم إلى الله سبحانه وتعالى لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك يجي كما الله سبحانه وتعالى يلتد malamai. ya gwada wa malamai ladabin ilimi yadda ake mu'amalantan abin da baka sani ba a cikin kisa na Musa da Khadir alaihi salam wanda sanda Allah ya sanda sanda Allah subhanahu wataala ya jarabci annabi Musa aka tambaye shi aka ce akwai wani wanda ya kai ka ilimi a bayan ƙasa kuma shi shine annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi na rusuli kuma wanda Allah yake magana da shi kai tsaye sai ya ga ai babu wani wanda Allah yake wannan falala dan haka kawai kai tsaye sai ya ce babu to Allah subhanahu wataala ya jarrace shi da wannan kamata ya ce ban sani ba sai bai faɗa haka ba shine Allah ya umarce shi da lalle ya tafi cewa akwai wani bawa namu wanda muka bashi ilimi atinahu min ladunna ilma mun bashi ilimi shine wato abin nan kenan abin nan bawan Allah Khadiru kamar yadda labarin nashi yake a cikin Alkur'ani cewa ku tafi kai da kai da dan uwanka annabi Musa suka tafi kamar yadda kissa take suka tafi gurin gurin shi wannan bawan Allah abin nan wato a Khadir suka je dan su samo ilimi wanda labari ne mai tsawo an ruwaito shi a cikin kissa tana cikin Bukhari da Muslim da hadisin Ubay dan Ka'ab Allah kuma subhanahu ta'ala ya bada labarin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam a cikin suratul kahfi kenan tun daga faɗin Allah wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba har zuwa inda Allah subhanahu ta'ala yake ba da labarin irin abin da suka yi daga muwa da suka yi da shi qala alam aqul laka kaza kaza kaza ya ba su labari har zuwa dai faɗin Allah da yake cewa وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تطيع عليه صبرا wannan kisa da ke nan cikin sutul kafi ta bayani akan tafiyar annabi Musa zuwa zuwa neman ilimi a wurin Khadiru to Allah subhanahu ta'ala ya dadar da dukkanin malamai ne ta wannan fuska Allah ya samu dace to sai malam ya ce al'ashiru abu na goma daga cikin wato abubuwan da suke sune ladubba na malami tsakanin shi da kankin kansa wato tsakanin shi da darasinsa shine wato an ya tawaddada li gharibin idan malami ya ya yayi bako wani dalibi ko wani malami dan uwan shi ko mai da'awa ya zo wurin da yake to an ya tawaddada ya nuna masa kauna da ja a jika li garibin ga duk wani bako habara inda wanda ya zo majalisinsa wayan basita lahu ya sakin masa fuska da yan shari'a sadarhu don ya ji daɗi zuciyarsa ta fada da kirjinsa ya buɗe fa inna lil qadimi dahsha domin bako yana da wani dahsha wani shock da yake samu wani rudewa wani shiga cikin kunci da rashin sakin jiki wala yukthiru liltifata wan nazara ilaihi kar kana karatu ka yawaita waige da kallon bako din dan in kana yin haka istigraban minhu lahu kana nuna baka gane waye wannan ba fa inna zalika mukhjilu wannan zai kunyata shi zai sa ya ji kunya ka sa shi ya ji cikin ya zama cikin jin kunya ma'ana dai ana so a kiyaye ladabba na darajta bako bisa ma'arufi darajta wajen bashi wurin zama mai kyau in ta kama a gabatar da shi cewa mun yi bako yau a majalisun mu in ta kama ainihin wato abin da yake bukata na masauki na abinci da sauran bukatu gwargwadon hali a taimaka mishi dan wannan sunna ce daga cikin sunanan addinin musulunci al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-jami' li akhlaqir rawi adab as-sami' ya ambaci irin yadda malaman salaf suke da mutuntawa da kuma kimanta darajar bako da cika alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato cika umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a cikin hadisi cewa idan an zo neman ilimi a gunku ku ainihin wato darasta mutanen ku darasta masu nema ilimi a hannunku kamar irin yadda malamai suka kasance suna yi ko da yaushe wajen ba da inaya ta musamman ga baki da waɗanda suke ainihin ɗalibai daga nesa fiye da na gida domin na gida shi kullum ya tare da malamin zai ci moriyar malamin muddin rai amma wanda ya zo bako yanzu yanzu zai samu abin da ya samu ya ƙara gaba sai a bashi muhimmanci da kulawa don a ga cewa ainihin wato ya samu abin da zai sama kar ya zama ya yi asarar ɗan lokacin da ya taho ya baro garinsu ya taho sai a mutunta shi a darasa shi don ya samu abin da zai sama to saboda kwarar lokaci bar mu saurara nan sai Allah ya kamo darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh